ذكر الشيخ محمد سالم الحبيبي عليه رحمه الله amin idan ba manta ba a wancan sati da ya gabata mun shiga fasali na goma sha biyu fasalin da malam yake bayani game da ahkamis ahkamis salatin jama'a wasu daga cikin hukunce-hukuncen sallar jama'a mun ji falalar sallar jama'a mun ji hukuncin ta wajabci ko kasancewar da kuma wanda ke da suna ce وليس من مسؤوليات الإمام إمام الصلاة daga cikin nauyi da ke kan limami wanda zai jagoranci sallah mala ya kama wasu manyan-manyan abubuwa guda biyu wanda inda kana jan mutane sallah to ya kamata ka dakata ka ji su domin kiyayewa aka ce haƙi ko kuma nauyi abu ne da yake dole ne akan ka ka sauke shi malai ce na farko ai ya hadisa ala ikmali salati bi haithu takunu mithlu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam fi ashabihi radiyallahu anhum lalle ne limami ya kwadaitu ala ikmali salati wajen ya ga ya cika sallah bi haithu takunu ta yadda sallar za ta kasance mithla salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam irin misalin kwatankwacin sallar annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi fi ashabihi a cikin sahabbansa radiyallahu anhum Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu yarda fa innaha atammu salatin wa akhaffuha kama qala Anas ibn Malik radiyallahu anhu saboda sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake jagorantar sahabbansa a matsayinsa na limami su kuma mamu ita ce sallah mafi cika kamar yadda Anas dan Malik Allah ya ƙara masa yarda ya rawaito mana ita ce mafi cika kuma mafi takaituwa ga cika ga takaituwa in aka ce cika annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi zai yi karatu yadda ya kamata zai cika ruku'u ya cika sujjada ya cika ɗagowa tsayuwar da ake ɗagowa daga ruku'u ya cika zaman tahiya duk wasu rukunai da wajibai na sallah annabi zai yi su yadda ya kamata amma kuma ba za ka ga an daɗe cancan ba ina fata an fahimta ba za a yi sallar yadda za ka ji ka ƙosa ko ka gaji ba an cika ta kuma a taƙaice sallarsa kenan sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da ka tsinci kanka kai ne limami to wannan ba zaɓi ba ne dole ne ka tsaya kai wa mutane sallah cikakkiya me dalili saboda ba kai kaɗai kake sallah ba akwai abubuwan da idan ka ce za ka yi su irin sallar da kake kai kadai to za ka bar wasu a baya ne za ka tauye wasu ta yadda ba za su yin abin da ya kamata ba mala ya ce anas dan malik allah kara masa yarda ya ce ma sallaitu ban taɓa yin sallah ba wara a imamin qattu bayan wani limami tun da nake a haffa salatan da yake taƙaita sallah wala atamma wanda kuma yake cika sallar minan nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi sallar annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi duk abubuwan nan guda biyan uwa ta tattara su taƙaita sallah da cika ta in aka ce taƙaita sallah ba ana nufi a yi ta gajeriya ba a'a a yi ta daidai ruwa daidai tsaki yadda mutane ba za su ƙosa su gajiya ba yadda idan ka yi ruku'u ba za ka ja ruku'un da yawa yadda mutane za su gaji ba idan ka yi tsayuwa za ka yi karatu ba za ka yi karatu da yawa yadda mutane za su ƙosa ba in aka ce ƙosawa ba ana nufin mutum ya yi karatu a yadda ya ga dama ya gama ba a'a ka yi karatu a nitse yanayin gwargwadon yadda ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yanayi ko ƙasa da haka ina fata an fahimta abin da yasa na ce ƙasa da haka saboda musamman a yanzu yadda sahabbai suke da yadda suka damu da sallah da yadda suke jin ta'aransu ya sha bamban da mu yadda muke jinta yan uwa haka ne ko ba haka bane yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai tsaya a cikin sallar magariba ya karanta wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum idha gawa ma dalla sahibukum wa ma gawa daga farkon ta zuwa ƙarshe a sallar magariba a raka'a daya wata raka'a ya karanta wata sura ta daban kai ka san yanzu ba kowanne masallaci za a tsauna ko kuma za a tsaya a karanta wannan jin mutanen masallacin su jure ba idan ka karanta wannan jama daga farkon ta zuwa ƙarshe a sallan magariba ai ko zaka sha korafi ba haka bane yawwa to kaga akwai bambanci tsakanin sallar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sallar sabansa sai ka kalli yanayin mutanen da kai kake ja sallah saboda haka sai kai musu sallah daidai yadda za su iya ɗauka ba tare da kayi farfar sallah ya kasance an bai da ita wasa ba kawai kawai mutane sauri suke Allah Allah suke su je kamar wani kaya ne akan suna so su sauki haka mutane suka mai da sallah zarar lokacin sallah yi suna nema ne ina ake yin sallah da wuri su je su yi sallah ina ne da an je a ce qul huwallahu ahad Allahu samad a tafi kawai ina ne ake karanta aya daya a gama ba irin wannan ake nufi ba da an yi rukuwa dago a tafi sujada da sauransu akwai wani masallaci ma da sunansa fijo kawai eh fijo saboda gudu nan da nan an yi sallah an gama kaga wannan ya ci karo da hikimar sallah tsayawa da ba da hankali kada kuma ta abubuwan da muka rinka ambata a bayan uwa na khushu'i da mai da zuciya ga Allah madaukakin sarki da Allah kana wannan sallar ka je ka dago ina ka samu na khushu'i ina ka samu damar kai zuciyarka ga Allah madaukakin sarki babu dan tasbih nan da ake subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim a hankali kana halatto abin da kake faɗa kamun kai daya an dago an tafi sujjada kaga wannan ai ba sallah bace wannan wasa ne to lalle kowane limami sai ya lura da wannan abin wannan hadisi yan uwa imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul adhan babu man akhaffa as-salata inda buka'i sabi malai ce fal imamu law salla wahdahu amma kaga limami da zai salla shi shi kadai ba tare da mamu ba lakana lahul khiyaru bayna ay yaqtasida ala aqalli wajibin fi salati to yana da zaɓi a wannan lokaci ya taƙaita ala aƙallin wajibi ko ala aƙalli wajibin a bisa mafi ƙarancin wajibi fis salati a cikin sallah wa baina an ya fa'ala ala wa baina an ya fa'ala ala matlubin fiha da kuma yana da zaɓi ko ya yi ta akan mafi ƙarancin wajibi ko ya yi ta a bisa mafi girma mafi ɗaukakar abin da ake nema a yi a cikin sallah irin sallan manzon Allah kenan tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lokacin da kake sallah kai kadai idan kai karatu kai ruku'u sai ka ce subhana rabbiyal azim sai ka dago sallah ta yi ba shine mafi karancin wajibin da ake nema ba idan kai ruku'u ka karanta subhana rabbiyal azim sau daya sallah ta yi idan kai kadai ne ina fata an fahimta amma lokacin da kake tare da mutane sai ka ce subhana rabbiyal azim sai ka dago da Allah nawa zaka bari kada ka manta kai kake riga su yin aikin kafin su ma musi sai ka yi ko idan kai kuma kana yi kai su bayan rabbil azim ka dago wani bai yi ba ba ka bane to shi sa ka ce in kai limami ne sai ka yi ta a bisa mafi cikar siffa dan kowa ka bashi da masa dan a lokacin kai jagora ne ba maslaha kai kadai kake duba ba wanda suke binka a baya su ma zaka duba maslahar su za ka duba yaya wasu daga ciki suke wasu suna da sauri wasu suna da rashin gaggawa suna da haka dai kowa akwai yanayinsa to sai kai tsakiya yadda mai sauri zai ga bai jira da yawa ba wanda yake ba shi da sauri zai ga ba a wuce shi ba ba shi kenan ba to abin da ya kamata kenan malai ce walakin nahu idza salla bil jama'ati sai dai ka sani cewa duk lokacin da zaka yi sallah da jama'a lam yakun mukhayyaran fi dhalika baka da zabi game da hakan ka ce zaka yi ta da sauri da sauri bal yajibu alaihi an yura'i man khalfahu dole ne ga limami ya kiyaye ya rinka mura'atin yana lura da wanda suke bayansa haithu yatamakkanuna min fi'li adnal kamali fi salatihim yadda za su iya bada dama yadda za su iya samun dama su aikata mafiya ƙarancin yin aikin da ke nuna cika a cikin sallarsu li'annal imama saboda limami ya sani cewa la yusalli li nafsihi faqat ba fa kansa kadai yake wa sallah ba yana yin sallah ne kuma akwai masu koyi da shi wa inna ma yusalli li nafsihi eh, kadai yana yin sallah ne ga kansa wa liman khalfahu da kuma wanda yake bayan sa falyattaqillaha fihi mala yace to dil limami wannan nasiha ce ake yi ga li- ga limamai su kiyaye dokokin Allah su ji tsoron Allah wala ah, yahrimuhum mam- am- wala yahrimuhum min fi'li adna al-kamali khalfahu falyattaqillaha fihim yaji tsoron Allah game da mutanen da yake jagoranci kada ya haramta musu aikata ko da mafi karancin abin da za su samu na aikata abin da yake nuna cika a cikin sallarsu fa in tarqa ila an takuna salatuhu ka salatin nabi sallallahu alaihi wasallam idan limami ya ɗauki sallarsa ya hau da ita martaba irin ta manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya yi ta a siffar ta manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wacce ta fi kowace sallah cika da kyau fa huwa akmalu atyab to wannan yafi cika kuma yafi kyau yafi tsafta in ji malam yan uwa ina fata an fahimci wannan ah, haƙƙi na farko da da yake kan limami ko shine kiyaye sallah yadda mutane za su yi ta a bayansa ba tare da ya basu a baya ba wannan shi nuna maka cewa duk lokacin da kake sallah dole ne ka cika ruku'unka ka cika sujjadarka mun faɗa lokacin da muke bayani idan ka zo za ka yi ruku'u ka sani cewa kai kake fara tafiya ruku'u lokacin da ka tafi ruku'u ka ce subhana rabbiyal azim a lokacin wani kuma yake tafiya kai daya idan ka ce za ka yi daya biyu da sauri da sauri ka dago wani zai yi ɗaya ne kawai ka bar shi a baya saboda haka alal kalla idan kai guda uku sai ka ƙara biyu a kai subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim to insha Allah ta'ala duk yadda mutum yake da nawa da sauransu shi ma zai samu ya guda uku nan ina fata an fahimta haka idan ka dago daga ruku'u nan ma ka tsaya sami Allahu liman hamidahu ah, rabbana walakal hamd حمدا كثيرا طيبا مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى a hankali lokacin da kake shi ma ya dago yayi nasa ina fata an gane haka ne idan ka tafi sujjada shi ma ka tafi a hankali kai subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la nan ma kai guda biyar in Allah ya yarda zaka ga duk wanda suke bayan ka suna samun dama su yi cikakken aiki haka idan aka yi tahiya ka tsaya kai tahiyan nan a nitse kai salatin annabi ka nemi tsari daga abubuwa guda hudu da yawa wallahi wasu guraren idan kai sallah zaka ga lokacin da kake tahiya da ka fara salatin annabi suka ji an yi sallama ba haka bane ka yi tahiya ka fara salatin annabi wanda malamai suka ce dole ne tilas ne in da bashi sallaka ta lalace zai samu cikakkiyar dama ya yi wannan shine abin da malai ke so duk wani limami in za ka yi mutane jagoranci a sarari kiyaye wannan eh ka kiyaye wannan ba wai eh, takura wa mutane za ka yi ba ba kuma yi musu sallah za ka yi furfur furfur da sauransu ba galibi in kana bin abin da mutane gama garin mutane suke so to ba za ka yi daidai ba eh ba za ka yi daidai ba kamar yadda na faɗa shi ne da yawa daga cikinmu za ku ga su abin da suka fi damuwa kawai shine su sauke nauyi yanzu lokacin sallah ya an ce dole sai sallah azhar to kawai burin sai ga wannan sallah azhar din ya gama saboda ka duk inda ake sallah da wuri wanda ake sallah karfe 1 zai je yi sallah sannan inda ake sallah nan da nan cikin minti biyu an gama sallah nan zai je yi sallah don ka ce zaka daka ta mutane kai musu abin da suke so to zaka cutar da su da zaka cutar da addinin su kai musu yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara shikenan ka fita sun ji daɗi sun jawo shin ka kai dai ka sauke nauyi ina fata an fahimta yawa lokacin da wani yake gani ka tsawaita wani lokaci wani gani yake ma sallah ta mai karama ba haka bane lokacin da wani yake gani kai tsawaita da yawa wani lo- wani gani yake sallah ta mai karama ma ta mai gajarta ayi ayi wacce tafi wannan saboda shi yana jin daɗin ya talazzazu bi munajatin lahi subhanahu wataala yana jin daɗi da ganawa ga Allah maɗaukakin sarki lokacin da ya shiga sallah daɗi yake ji amma shi wancan ƙaguwa yake sauri yake yayin da ya gama sallah za ga ya tafi wani wajen da ba shi da amfani ko ya je ya zauna yana labari kawai ba haka bane in ya gama sallah fa ba wani waje mai maimaci da ta ba a galibi ganin sa aka je ya zauna kuma yana labari yana ta su- surutu fa yake amma kuma baya so ya daɗe yana ganawa da Allah maɗaukakin sarki Allah ya sa mu dace Allah dai kawai shirye da mu abu na biyu yan uwa malai ce ai ya hadisa ala iqamati sufufi wa tasmiyatiha bil qawli wa bil fi'li na biyu da yake haƙƙi ne akan liman yan uwa ba haƙƙi ne akan bamu ba haƙƙi ne akan liman shine liman ya kwadaitu wajen tsayuwar sau da daidaituwar sau bil qawli ta hanyar faɗi da baki kamar yadda zaka ji sauran limamai kusan duk inda kaje ana yi a daidaita sau a haɗa kafaɗa a yi kaza a yi kaza wannan da baki kenan ko aw bil ko aw bil fi'li ko kuma da aiki ma'ana limami idan ya ce idan ladani ya tara sallah to limami ba zai tara sallah ba sai ya tabbatar duk masallaci an daidaita sau ina ba ta an fahimta duk masallaci in ta kama limami ya tsaya ya ajiye lasifin tasa ya rinka bi sau bayan tun daga sau na farko har na ƙarshe ya rinka bi haka haka ba sabai suke yan uwa haka ya tabbata manzon Allah yana yi sallallahu alaihi wasallam je ya ce kai dan ka dan turo kirjin ka dan bai da shi ba kai ka bude kafa ka da daidaita ta kai ka tawo gaba dan yi baya kadan kai ka yi baya dan yo gaba kadan ka karkatar da wuyan katse wallahi haka suke yan uwa shi za ɗaya daga cikin abin da nake irga shi a matsayin as-sunanul mahjura sunnoni da aka kaurace a zamanin yanzu akwai yadda ake daidaita sau duk masallatan da zaka je duka masallatan da zaka je ne maka jam'in banda yan kaɗan wanda ba a rasa ba kada ka kore gaba ɗaya zaka ga masu ƙoƙari daga cikin masallatanmu su nan da idan za a tara sallah ya su kalla su ce a daidaita sau ba haka bane a daidaita sau galibi kuma iya sauran da yake gaban sa kawai limami zai kalla ce a daidaita sau wani ma ko kallo ba zai ba kawai in ya kai ce a daidaita a daidaita ba shi kenan ba kawai sai juya ta da sallarsa to yanzu za mu shiga cikin wannan wannan gaba za ku ji yan uwa ya manzan Allah yake daidaita sau tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sahabbai suke daidaita sau shin yayi daidai da irin daidaita sau yanzu ko akwai bambanci za ku ji insha Allah ta'ala malaka idza lam yafid alqawl idan zance bai wata fa'ida ba bai wani amfani ba kace a daidaita sau sai kaga mutane kawai sun tsaya sai ka je ka shirya ka daidaita su ko yawwa wa yuqawwimuhum ya daidaita su bi taswiyati sufufi ta hanyar daidaita sawunsu wa iqamatihi da kuma tsayuwarsa yu'akkidu zalika alaihim limami zai ringa karfafa musu haka a cikin magana suna cewa uwa ku daidaita fa a daidaita wa yatawa'aduhum ala mukhalafatiha ala mukhalafatiha yana yi musu narko game da wanda yake sabawa daidaita sau yana cewa ko dai ku daidaita sau ko kuma Allah ya saba tsakanin fuskokinku haka annabi yake tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan annabi ya zo ya tarar cewa an daidaita sau sai wani ya dan karkace sai annabi ya ce to wallahi ko dai ku daidaita ko Allah ya saba tsakanin zakatanku to kai ma limami ka rinka tsawa kana cewa yan uwa a daidaita sau a daidaita ka faɗa a toshe kafa kana kana yi ce duk wanda bai daidaita ba Allah zai saba tsakanin fasakun har sai ka tabbata sun daidaitu wa yusawwiha bi yadihi ya rinka daidaita saun da hannunsa illam yanfa idhalika idan maganar da baki ba ta yi amfani ba kama kana nabiyuna wa imamuna wa qudwatuna sallallahu alaihi wasallam ya fa'alu dhalika kama yadda annabinmu jagoranmu abun koyinmu tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake aikata haka fa an anas radiyallahu anhu anas dan malik yace Allah ya kara masa yarda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kala yace sawu sufufakum ku daidaita sawunku aka ce as-sufuf jam'i ne na as-saffu shine sawu din da ake daga farko zuwa ƙarshe shine sawu to ku daidaita shi naka ce daidaitawa shine kasance ba a karkace ba kada ya haka kada ya zigza an gane straight line ake so a yi ya kasance wannan bai yi gaba ba wannan bai yi baya ba an daidaita wato yan uwa ku fahimci wani abu shi daidaita sauran nan fa a cikin sallah wallahi addini ne ibada ce na daga cikin abin da zai sa sallah ka ta samu tawaya ka ƙi samun cikakken lada ko da ka yi sallah yadda annabi ya koyar shi ne rashin daidaita sau ko ka san wannan ko da ka yi sallah yadda annabi ya koyar yadda muke ta bayani amma sai ka zo kai sau yadda ka ga dama ka tsaya yadda kake so to wallahi sallah ka ta samu tawaya ba za ka samu cikakken lada ba wannan manzon Allah haka ya faɗa sallallahu alaihi wasallam za mu zo mu ji fa inna taswiyata saffi saboda daidaita sau min tamamis salati na daga cikin cikar sallah abin da yake sa sallah mutum ta samu cika kaga rashin daidaita sau kuma yana jawo mai kenan na ƙasar sallah haka ne mafhumul mukhalafa na wannan tamami sala cikar sallah abinda ke jawo na ƙasa da tawaya a sallah shine mai rashin cikar sau in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi muttafaqun alaihi walil bukhari riwayar bukhari cewa yi min iqamati sala daidaita sau yana daga cikin tsayuwar sallah sallar ta tsaya ka yi ta yadda Allah yake so wali abi dawuda yadda ya zo a cikin ruwaya abu dawuda rasu sufufakum ku haɗe an rasu shine dammu shai'i ila shai'in wal tisaquhu haɗe abu da abu da ɗan farashi ya kasance kun haɗe ba a san fili fa yan uwa lokacin da ake sau ya kasance ga kaga ɗan uwanka an samu wani space tsakaninku ha kun saba sunan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba a so wannan space ɗin da kuka bari shaɗan ne yake shiga shaɗan ne yake shiga yake kaiwa da kuma yake sa muku wasu wasi hana ku jin daɗin sallar ku shi sa ba a samun cikakkiyar ladan sallar lokacin da aka samu wannan abin to shi sa annabi ya ci tsara tabbata a gare shi idan ya tashi ta ga sallah sai ya tsaya ce rusu wa kasanto wa hazu bil daidaita tsakanin wuyoyinku kada kada wuyan wannan yayi gaba wuyan wannan yayi ya kasance a jere in aka ga wuyan ku za a gan su a jere ina fata an fahimta duk a jere za a hango ku wannan hadisi kamar yadda malai faɗa al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi a cikin kitabu as-salati babu taswiyati sufufi walahu min hadith ibn Umar anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ya zo a cikin hadisin Abdullahi dan Umar daga dai shi Abu Dawud Allah ya kara Allah madaukakin sarki ya masa rahama qala yace aqimus sufufa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan ce idan za a tara sallah aqimus sufufa ku tsaida sawunku wa hadhu bainal manakibi ku daidaita tsakanin kafadunku wa suddu al khalala ku toshe duk wata kafa duk wata duk wani rami duk wani abin da yake tsakanin wana da wana a toshe shi a cikin sau a haɗe walinu bi aidi ikhwanikum ku tausasa da hannayen yan uwanku ma'ana abinda wannan malamai suka ce abinda wannan yake nufi shine idan abokinka ko dan uwanka da kuke sallah tare da shi yace wani dan matso mu haɗe sau to ka ka matso ku haɗe ina fata an fahimta wani dan gyara kafarka sai ka gyara kafarka haka manzon Allah ya faɗa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma fa yanzu mutane ina ga muku ana sallah wai baka saka ce da mutum gyara sau ba ban san abin da mutum yake ji da shi ba wai baka isa wallahi kuwa a rannan ga malam usaini mana zamu yi sallah azhar a nan wajen wani ga sau a can wajen bai cika ba ya zo tsaya a nan wajen ni ne limami na joni ce masa malam ga waje can kawai mun banza a nan wajen wallahi mun banza ba zai tau ba su malam usaini suka zo ya masa su ne masa magana shi ma nace ku raba da shi mu tada sallah kaga ka'ida ka'ida wannan ba za a tada sallah ba fa wallahi ba za a tada sallah ba tsayawa za a yi ko da ya tafi ko kuma a fitar da shi daga masallacin misallam shi ne kawai e ai akwai yanayin da irin wannan idan mutum ya zo muku da irin wannan abubuwan ko yana nema ya saba wa sunna kai tsaye ba wani zancen lallabe ku ku tallashi waje kawai shine abin da yake daidai ina ga muku akwai abin da kawai ba wani zancen abin da ku tallashi waje wannan ai rashin mutunci ne duk ba daidai bane duk abin da muke faɗa kenan saba wa sunnan manzon Allah ne sallah ba za ka yi ta ba yadda ka ga dama fa za ka yi ta ne yadda annabi ya tsara maka ko kai kake ba da ladan ladan ba na Allah bane to Allah ya ce ga yadda yake so ai sallah ta harshen manzansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kai kuma kana gani cewa ba isa a gaya maka ba ni ban san irin wannan abu ba a ce mutum sai ya shi kuma sallaci zai nuna wata gadara ko wani abu saboda Allah duk a waje na idan ka je gidan sojoji suka ce ka shiga layi wallahi mutum ko karka cewa baya yi ba haka bane ko karka cewa mutum baya yi ka je inda inda ma'aikata suke ce a kowa ya shiga layi zaka mutum wani sun koyar da yake haushi mai tawadu har wani sun koyar da kai yake idan su cewa na ayi ba ruwansa ya wuce amma ga Allah da yake da mala'iku zabaniyawa ya ce kai kaki saboda baka ganin su ba daidai bane ba daidai bane wallahi abinda wannan rabin ya faɗa kwanakin baya haka ne wannan abin da muke a masallaci galibi na rashin daidai da sauya ɗaya daga cikin abin da yake sabawa yake saba zukatan daga wannan yana jin haushin wannan wannan haka kawai baya san wannan wannan haka kawai yana faɗa haka kawai rashin daidaita sau ne kuma za ku zo ku manzan Allah ne ya faɗa tsira da aminci tsara tabbata a gare saboda haka a daidaita yadda annabi ya faɗa haka za a yi shi addini ne ibada ce sau nan ka zo ka yi shi yadda ka gada ba za ka yi za ka yi sallar taka ne ka tashi Allah ya samu dace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce wala tadharu furujatin lishaitan kada ku bar kofa sune furujat jam'in furja kofa kafa lishaitan ga shedan annabi ya ce shedan ne yake shiga tsakanin kofofin da kuke bari wannan hadisi al-imam abu dawud ya fitar da shi a cikin kitabu salati babu taswiyati sufufi ayil fada bainar rijlain mal yace fi da furujat ay al kofofi kofi cikin wannan kofofin da muke bari baina ahli saffi tsakanin ma'abota sau wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce wa man wasala saffan wanda duk ya sadar da sau ya yi sau yadda aka ce ya yi wasalahu Allah Allah ya sadar da shi da alkhairi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani alkhairin da kake nema annabi ya ce in dai kana sadar sau Allah ya sadar da kai da wannan alkhairin da kake nema wa man qafa saffan wanda ya zo ya yanke wa mutane sau ya ki hada sau annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce qata'ahu Allah Allah ya yanke shi duk wani alkhairi da yake nema Allah kada ya bashi to kai abin da yake shi sa Imam Ahmad dan Hanbal yake ganin cewa hada sau dole ne dole ne ka tsaya ka hada sau saboda in ba haka ba annabi zai maka wannan addu'ar in ka hada Allah ya hada ka in ka raba kai ma Allah ya raba ka eh to kaga me me zafi haka sai ka hada kayanka ba shikenan ba wannan hadisi al-Imam Abu Dawud shi ma shi ya fitar da shi a cikin kitabus salati babu taswiyati sufufi imam nasa'i ya fitar da shi a cikin kitabu salati babu man wasala saffan wa fi sahihaini hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim an anas ibn malik na radiyallahu anhu daga anas dan malik Allah kara masa yarda kala yace qimati salatu fa aqbala alaina rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi wajhihi idan an tada sallah an yi iqama sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tsaya sai ya fuskanto mu da fuskarsa yana kallon mamu faƙala sai ya ce a ƙimu sufufakum ku tsaida sawunku wata rasu ku haɗe ku toshe ku haɗe tsakanin junanku wannan hadisin imam al-bukhari ya fitar da shi wa an nu'man ibn bashir radiyallahu anhu qala an karbo daga sahabi nu'man dan bashir Allah ƙara masa yarda yace كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا yace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana daidaita sawunmu tare da girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matsayinsa da falalarsa idan za a tara sallah tsayawa yake yana daidaita sawun sabansa hatta sahabin yace har ya kasance ka annama yusawwi bi halqidaha kai ka ce annabi yana daidaita mashi ne ko kibiya idan za a yi harbi da ita a cikin kwari da baka idan mutum ya sai da kwari da baka zai harba target ɗinsa wani irin sai yake yi ba haka yake sai ta bai tabbatar zai rice ɗin target ɗinsa ba haka ba ne to haka annabi yake kallo yana leƙawa kai kafa ka ta ɗan karkace gyara ta kai ka ɗan yo gaba haka annabi yake yi sallallahu alaihi wasallam wallahi yan uwa annabi baya tare sallah ba sai ya tabbatar an gade da saufa shi sa na gaya muku yana ɗaya daga cikin sunnar da muka ɗaure cewa eh mu limamai yana ɗaya daga cikin sunnar da mu limamai muka ɗaure cewa wannan kun ga abin namu ne ko idan aka zo kawai aka ce a daidai da sau shikenan kawai sai mutum ya juya tare sallah annabi sai ya tabbatar hatta ra'a an qad aqalna anhu har sai da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga mun hankalci wannan abin da yake samu na daidai da sau annabi ya ga yanzu alhamdulillah yanzu an san yadda ake daidaita sau an iya daidaita sau sannan annabin ya zo kawai sai ya ce a daidaita sau sai a daidaita saboda ya ga sun iya sun makara da yawman wata rana annabi sai ya fito masallaci za a tara sallah faƙama ya tsaya hatta ka da yukabbir hatta ka da yukabbiru fara'a rajulan badiyan sadaruhu kawai sai ya ga wani mutum ya bankaro kirjinsa haka har annabi zai kabbara kawai sai annabi ya ga wani mutum ya bankaro kirjinsa ya turo kirjinsa ya ce daga sau faƙala sai annabi ce ibadallah ku bayan Allah latustawunna sufufakum wallahi ko dai ku daidaita sau shi wannan kalma latustawunna sufufakum ko dai ku daidaita sawayenku sawunku a cikin sallah aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum ko kuma Allah ya saba tsakanin fusakinku kun ga kamar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi nan ya faɗi magana da ɗan kaushi kaushi ko saboda ya gyara ya gyara ya gyara sallallahu alaihi wa sallam kawai wata rana ya fito sai ga wani mutum kawai ya yi tsayuwar da ya ga dama ya bankaro kirjinsa sai annabi ya ce bayan Allah wallahi ko dai ku rinka daidaita sawunku kuna yin sa yadda na koya muku ko kuma Allah ya saba tsakanin fuskokinku sai musu narkoko sai annabi ya juya ta da sallah shikenan ai baina qulubikum ai tsakanin zukatanku kama fi riwayatin li abi dawuda kama yadda yazo a cikin wata riwaya ta al-imam abu dawuda as-sajistani alaihi rahmatullah malai ce wa hadha wa'idun shadidun kaga waɗannan wannan abinda annabi ya faɗa wa'idi ne narko ne shadidun kuma mai tsanani alaman layu sauyi sufufa game da duk wanda baya daidaita sau ay yukhalifa Allah baina qulubihim ta yadda Allah madaukakin sarki zai zai saba tsakanin zukatansu fatakhtalifu fatakhtalifu jihati nadrihim sai kasance mahangarsu da yadda suke kallon abubuwa sun saba kai abinda kake kallo daban shi abinda yake kallo daban to dole sai ku rinka samun sabani sai kaga ba kwa shiri kawai duk abin da ka kawo kake so shi kuma baya so duk abin da kake so kai kuma baka so wannan za ku zauna waje ɗaya to shine abin da zai faru sai kasance kawai ba kwa son zama inuwa ɗaya kana jin haushin sai na jin haushin ka wa tadhi'u masalihahum sai kasance a maslahar zaman tare ta tozarta tsakanin su bi sababi ikhtilafihim sakamakon sabawa da suka yi na sau وعن البراء بن عاذب رضي الله عنه أنكر أودك براء أن أزب ألا كان مسير دا قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي إرادة أمن تسار تبت أجريش يا كسنتي يتخلل الصفوف يتخلل الصف النبي أنا شجاز أكان سو إن وكنتكو النبي أنا شجاز أكان سو في ناحية إلى ناحية دجوانا الناحية زوا جوانا الناحية صلى الله عليه وسلم النبي أنا شجاز كوما تان ya dawo nan duk me yake yi gyara sau an riga an yi kama fa kawai tare sallah za a yi sai annabi ya shiga nan ya duba nan ya kalli can ya koma can duk sai ya tabbata sawun kowa ya gyaru tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yamsahu sudurana annabi yana shiga yana shafa kirjin ma haka ma'ana idan wani ya turo sai annabi ya dan ya mai da shi an gane ya tabbatar kirji ya daidaita wani bai turo nasa gaba ba wa manaki bana yana kuma daidaita kafaɗinmu wannan ya ɗan karkato da tasa sai annabi ya daidaita su da hannun annabi yake sawa yake yi yamsahu yana shafawa da hannun annabi yake wannan aikin nasa wa yaqulu yana cewa la takhtalifu kada ku saba kada wani ya gaba wani ya baya fa takhtalifa qulubukum sai zukatanku su ma su saba annabi yana gyara sau yana gaya masu wannan magana yan uwa ku daidaita yan uwa a daidaita yan uwa da Allah yanzu yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi muka karanta yana gyara sau haka muke yanzu ba haka muke ba wannan haƙin liman ne ya tabbatar sau ya gyaru tabbatar idan masallaci ya yi yawa ko ranar irin ranar juma'a da sauransu to sai limami ya samu su dakaru zarata sai ce to su rinka shiga ko ina su je su tabbatar sau ya gyaru ya ce kai shiga cikin masallaci mutum biyu su shiga masallaci sai mutane biyu su rinka shiga malam ɗan gyara nan haɗe kafarka malam ɗan yi gaba kaɗan mutanen waje ma a samu wasu duk a gyaggyara sau sai an gama sai a zo a ce da liman to liman an gama sai liman ya ce Allahu akbar a tare da sallah haka ya kamata wala ya kamata haka sa bai suke yi yi sai mu gyara sai mu gyara ba haka bane ai shi sa na gaya muku yana ɗaya daga cikin asunanul mahjura sunnonin da aka kauracewa sunna ce ta manzon Allah kuma mai ƙarfi annabi yana yana yin fada akan abin annabi tunda zaka ji annabi ya ce duk wanda bai kaza ba Allah zai masa kaza da Allah wannan ba fada bane annabi yana yin fada akan abu saboda muhimmancin sa amma galibi ba sani ba ko daga mutanen ne ba sa ji wannan kai masa magana ma wallahi da yawa zaka ci a daidai sau mutum yana jin ka kawai sai mashi ba na mantawa ina iya tunawa marigayi malam umar Allah ya ci kansa da rahama wallahi sun sha rikici da mutane akan irin wannan sau da yawa duk wanda ke sallah a masallacin na sai ka san ka san shi shi in ya ga ba daidai ba sai yayi magana ce malam da Allah ka gyara sawunka wani ya masa magana ya ki wani haka ga suna masayan yawu da sauransu saboda kawai an ce ya gyara sau ba zagin su akai ba ba dukan su akai ba ba bakan magana bai aka ce masa kawai gyara sau shikenan kawai sai ya fushiyo shi dan me za a ce gyara sawunsa dan Allah me abin zafi a cikin nan wajen duk yan agaji da suke aikin agaji misali ranar juma'a da sauran za ga yadda suke rigima da mutane wajen gyaran sau wani sai ce shi wallahi ba wanda ya sai tashe shi daga nan in ya zauna ba wanda ya sai tashe shi kuma abin da nake ga muku a masallaci ba ake wannan rashin mutuncin fa wallahi inda ba masallaci bane mutum ya je inda za a zare masa ido ai kallon sa ma kawai za a je tattare ga gaba ba bukatar ma a masa magana in wani mai damar ya kalle shi kawai shi kenan zai tattare gaba amma suna saboda ɗakin Allah ne komai mu addinanci ba ba mu ɗauke shi da muhimmanci ba Allah haka muke galibi abubuwan mu kawai a baki ne mu da nake mu da muke zuwa masallacin da mu nake galibi abubuwan mu a baki ne kawai amma in dai abin da ya shafi addini Allah ba mu ɗauke shi da daraja ba yanzu bari ba ku misali ba damuna ake ciki ba yanzu duk lokacin da dan hadari ya haɗo ba a sallah ba ya mutane suke ko ma gefe ake fa ita zagin limami ko ya yaɗe sallah saboda ƙarfin hali fa saboda ƙarfin hali saboda kwata-kwata bai ma san me yasa ake haɗe sallah ba me ya dalilin da ake haɗe sallar yaya yanayin da ya kamata haɗe sallah yake kawai shi kwata-kwata ma baya sallah a nan masallacin yanzu tunda nan ne ake samun bonus yanzu ya yi tattakiya to za a haɗe mai sallah sai ya zo kawai sai ba haɗe sallah ba shikenan sai limami ya sha zagi ya ƙi haɗe musalla in ba addini ba ina ake wannan hawan ƙawarar tsakani da Allah fa inda ake wannan hawan da kwata addinin kawai muna faɗin shi ne a baki amma ba ma ɗaukar shi duk abin ku kalla da kyau duk abin da yake da alaƙa da addini wallahi galibi ba ma ɗaukar shi da daraja ka duba duk abin da ke da alaƙa da addinin mu galibi mun fi masa riƙon sa kai na kashi akan abin da ke da alaƙa da duniyar mu kowa yana bin doka da ka'ida da kiyaye abin da ya kamata akan abubuwan duniya amma addini fa kowa nasa ne kowa shekul islami ne zai iya fatawa a kansa kowa zai iya magana a kansa shikenan to Allah ya sa mu dace yan uwa sai mu tsaya anan insha Allah ta'ala gobe idan Allah kai mu sai mu dora za ku ji yadda sahabbai suke daidaita sau su ma yadda suke koyi da mai gidansu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda su ma suke bi su daidaita sawun su wannan wannan abu ne da yake ya shafi mu limamai da kuma mun gaba daya duk ya shafe mu amma dai wannan haƙƙi ne na limami ya tabbatar an daidaita sau eh haƙƙi ne na limami Allah madaukakin sarki ya sa mu dace abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba ɗaya kuskure da muka yi ko tuntuɓin harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am to na'am eh eh ya ɗago a kake sallama abinda za ka yi ko su bahana rabbiyar ka kiyaye ka kiyaye wajen wanda ya kamata ka bi sallah gaskiya duk wanda bai damu da cikar sallah ba gaskiya bai kamata ka rika bin sallah na'am eh na gane eh ai shi da nace a lokacin bai kamata ka katse wannan sallar ba abinda zaka iya yi kayi a aqallil wajib shine ka ce subhana rabbiyal azim sau daya sai ka dago in ka ce subhana rabbiyal azim sau daya ka dago sallar ka tayi insha Allah ta'ala eh amma shine nace sai ka kiyaye sai a kiyaye yawwa to bismillah na'am to bismillah na'am Na'am. Ina gidana zai yi tafiya karfe daya. Na'am. Ko da ta tafi wa karfe daya ko lokacin sallah ina ba. Mm. Ina shi masallaci misali da zama masallaci da sallah azhar. Mm. Ni tashi a nan ɗin kawo wata wuta ko wuta ta wuce. Kuma da na hawa ɗin dole. A ba za ka iya ba. Ita ƙasar ana yin ta ne bayan ka bar gari. Ka'idar ƙasar sai ka bar gari sai tafiyar ta fara ka je daidai masafar da ya kamata a ce ka ƙasar sannan ake farawa. idan da a ce da azumi ne za ka yi tafiya shine babu laifi ka ci abinci a gida yanzu haka ka ɗauko jakarka za ka yi tafiya kuma da ramadana ne babu laifi a zo maka abinci yanzu ka ci ka tafi tasha babu laifi amma sallah sai ka bar gari ka je daidai inda ya kamata a ƙasar sannan za ka fara ƙasar ka kuma haɗe sallah Allah ba kuke zargi ya samu dace na'am janaza eh Gajin da ya yi kabbara ta farko, kai ma ka yi kabbara.
mm Abin da du'a shi sun yayi na biyu.
mm Kafin ka yi kurkura ya yi na uku.
eh Kuma ka yi fata ya yi na hudu da ya sallama.
gaskiya ne In mutum ya yi kurkura ya yi fata ya yi na hudu.
abinda za ka yi kawai shine ka- ka yi ab- ka samu gwargwadon abin da ka iya samu din. ita dama sallar gawa kamar da muka sani raka'a ta farko abin da aka ce shine ka gode wa Allah ka gode wa Allah idan baka samu dama karanta fatiha baka ce alhamdulillah shikenan yayi yayi salatin annabi kai salatin ibrahim ya addu'a kuma allahumma ghfir lahu warhamhu wa afihi in ya in ya katse ka anan shikenan kai masa addu'a ina fata mun fahimta duk da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shar'anta dadewa a wannan tsayuwar dan yi masa addu'a ana so a dade ana yi masa addu'a eh ba gaskiya ba daidai bane irin wannan saurin da ake lokacin da ake mamaci addu'a ba daidai bane shi mamaci kaga karshen abin da zaka yi masa kenan fa karshen alakar ka da shi kenan wannan sallar da zaka yi masa ko akwai wani abu sai dai idan ka iya tuna shi in dan uwanka ne ka ce masa Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa amma dai kai da shi karshen kyautatawa da zaka yi masa ka tsaya akan gawarsa kai masa addu'a babu abin da zaka yi masa da ya wuce wannan to ka tsaya kuma kana burbur burbur saboda Allah mai amfanin abin nan sai mu kiyaye uwa Allah ya sa mu dace na malam wa alaikum salam na'am eh sujada mm a alaba eh to ina gani eh kamar ba ba wani a'a kamar ina gani ai sun yi kama ne subhana rabbiyal azim wa subhana rabbiyal a'la eh kamar misali a ce wajen subhana rabbiyal a'la zaka subhana rabbiyal azim ina gani akwai bambanci ko eh akwai bambanci sai dai in wanda ya samu kansa kuma yayi suka rikice masa din in yayi babu laifin Allah da yayi eh babu laifin Assalamu alaikum warahmatullahi sallallahu alaihi wasallam eh eh karasa salatin sai kai yawa eh ka karasa salatin eh abin da yake faruwa kenan wani lokaci zaka kafin salatin ka ka- ka gama shi shi yayi sallama yi sauri ka kara salatin shi ne abin da yake faruwa gaskiya wallahi shi ne eh ni ban san menene eh, shi sa ɗaya daga cikin malamai yake cewa shi ya fahimci hatta cikin sallah corruption ya shiga ya ce hatta cikin sallah corruption ya shiga da aka tambaye shi aka ce mai corruption a cikin sallah ya ce idan limami zai sallah da mutane sai kaga ya tsaya ya tsara karatu alhamdulillah kaɗai bayan ɗaya ya ce amma in sallar da ake ɓoye karatu ne kafin ka kai fatiha shi ya yi ruku kuma shi ne dai limamin nan da yake maka kalkala kubura da sugura a cikin sallah kana to sai ka rasa ina waccan kalkala sugura ɗin da kubura ɗin lokacin da yake sallah ɓoye ya ce kaga wannan corruption ne ba haka ba ne? to bai bai dace ba gaskiya bai dace ba sai mun ji tsoron Allah a cikin duk abin da zamu yi komai za ka yi shi dan Allah yadda annabi ya koyar shi kenan kawai eh musamman kaga jagorancin sallah wallahi duk wanda bai tsaya yi shi yadda ya kamata ba matsala ne wallahi saboda abin da kake kullun kullun ka sai ka yi shi ba ɗaya ba biyu ba ba uku ba kana jin mutane akan abin da yake ba daidai ba